أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tsawar tafsirar alkur'ani mai girma kamar da aka saba bayan kowace sallata la'asar kuma a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ga shi da iko allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau shine ini na 27 ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da shidda ko bakwai shidda ga wata na hudu miladiyar isa da maryam dubu biyu da ashirin da hudu da fata allahu subhanahu wa ta'ala mana jagoranci muna cikin suratu hudu jiya mun kwana daidai aya ta saba'in da biyu kan ista ta annabi ibrahim alaihissalam wanda mala'ikun da allah ya turo su zuwa ga mutanen annabi lubu alaihissalam allah ya karanta da cewa su biyo zuwa ga annabi ibrahim su mai bushara annabi ibrahim wannan baki masu daraja suna zuwa suna sallama mishi bai tsaya wani wata-wata ba kawai sai gaugawa zuwa ga iyalinsa ya yanke maraƙi mai mai ya gashe keshi ya kawo musu to maimakon su ce matsayinsu na baƙi an kawo musu liyafa abinci wanda yake mai kima to sai lura da hannayensu ba su miƙar da su zuwa ga cin wannan abinci mana ba su sai hannunsu ɗibo abincin to abin sai ba shi tsoro sai fara kyamatar lamarinsu saboda ai yana daga cikin sakewa da jin daɗi ga wanda ya bako yaga ya kawo mai abinci kuma yana cin abincin kuma yana kwaɗayi zuwa ga wannan abinci ko da an kama shi to za ka shi daɗi to amma ka kawo liyafa zuwa ga baƙi ka gaba su damu da abincin ba kaga sai ka fara shakka a cikin al'amarinsu to shi yasa da sun ka lura da wannan sai sun ce mai karkashe tsoro mu an turo mu ne zuwa ga mutanen annabi ludu ma'ana mu manzanni ubangijin ka ne Allahu akbar to matar shi lokacin da sun ka faɗi wannan ga annabi ibrahim na cewa su manzannin ubangijin shi ne kuma an turo su ne zuwa ga mutanen annabi ludu ba za a halakar da su shi ne fatahikat sai ta yi dariya da allah ya ce wa mar'atuhu qa'ima matar shi tana tsaye tana ji lokacin da suke faɗa ma annabi ibrahim wannan to fatahikat sai ta yi dariya na cewa za a halakar da maƙiyan allah maƙiyan allah masu luwaɗi za a halakar da su saboda annabi lutu alaihi salam yana kai ƙara ga ubangiji iri yadda suke ƙetar iyaka malam lokacin da yake musu wa'azi lokacin da suke ƙara abin nan hirgicewa ga aikin da suke yi kamar lokacin da ake ƙara tun kuɗa su zuwa ga ɓandar da suke yi luwaɗi ne suke yi namiji bai buƙata ga namiji ɗan uwansa su ma mata can ɓangaren su haka auren jinsi kenan haka ne suke yi ya samu damuwa har ya kai inda ma yana tsaye da a gwada mai duk abin da za shi yayi sai guda ya taushe guda duk abin da za ka yi kai to shi yasa wannan sara mata na ibrahim da sai za a halakar da su sai ta yi dariya to allah ya ce fafashar na habi ishaqa sai mun kamata bishara na cewa za ta samu ɗa shine ishaqa wanda daman sakon da an ce annabi ibrahim ya biyo ya karantar da su ne sai su huce to sai sun ga mata bushara cewa za ta samu da to ta tsoha wasu ce shekara 80 wasu ce shekara 101 shekara 101 malam kuma a ce ta aihu za ga abin mamaki ne to tana cikin wannan mamaki sun ce mata wa min wara ishaqa yaqub bayan shi danki da zaki samu to bayan shi akwai ɗa mana akwai shika za ki samu shika ɗanta ma kakin ta same shi an kawaɗa masa ga sunan shi to shi kan shi ɗanki ishaka zai samu ɗa suna ne yaƙo ƙadiba al'amara Allah da ɗa da shika don an haɗa masa sunayensu to mi an nama wanki ke na ciki al'amara Allah to shi ne zace qalat tace ya wailata na'am
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب qalat shi ne zace ya wailata kai tona abin mamaki yanzu a alidu ni yanzu ya aihu akwai mamaki a alidu yanzu ni ne aihu wa ana juzun gani tsohuwa shekara ɗari ba ɗaya shekara ɗari ba ɗaya ya aihu wa haza ba'ali shaikhan kuma mishi na gashi ya tsoha shi ne ba'ali ba'al shi ne mishi in mun fahimta kuwa ta ce wa haza ba'ali shaikhan jami'in shi ne sai a ce ba'ula kamar can da Allah ya ce wa ba'ula tuhunna a haƙo bi raddihin na fi zalika in aradu islaha mazaizai su yi dacewa su koma da matansu cikin halin ba a gama idda ba inda su yi sulhu tsakaninsu kaga mazaizai shi ne ba'ula to ba'ali ba'ali ba'al shi ne miji ta ce wa haza ba'ali shaikhan ga miji na kuma ya tsuha a ce kuma ya aihu inna haza la shay'un ajib wannan abu mamaki ne dole ta ce wannan abin mamaki ne saboda tsakanin maza da mata kowane daga cikinsu Allah yana saya musu dele wanda za a cewa ba a tamma aihuwa gare su su bangaren mata da inda mata yanke kauna daga haila da inda matabbar haila ma da to shi kenan an yanke mata kauna aihuwa saboda ba a samu aihuwa sai ta hayya haila da a ce tana haila tana jini to ana sa rai tana ita aihu amma da inda mace jini ya doke mata ta kai shekarun da ba ta jini to shikenan babu zancen kuma aihuwa yalla mun fahimta aisha sa annabi zakariya ma da Allah ya kaddarin matar shi ta aihu ya Allah ce wa aslahana lahu zawjahu mun ka gyara mara ta matarsa sai ta komo tana yin haida ciko annabi zakariya sai an saya mai karhi na jima'i to sai wannan ya nuna muna ashe ita bangaren mata su bangaren mata da inda shi ne doke mace babu aihuwa yayin da shi ne doke musu shekaru aihuwa sun gabata kuma to shi ko namiji ko da shekaru ne sun linka yana mace biyu inda har yana iya ya tashi ya kusanci iyali to kuma shi ko ba yake mai kauna aihuwa kenan shi namiji shi ko ana yanke mai samu aihuwa ne inda al'awar shi ba ta motsi mana in bai iya biyan bukata idan bai iya biyan bukata kuma shi gina wannan ba ta ma aihuwa gare shi amma har idan yana iya biya ma iyalinsa bukata mana al'awar shi tana iya ta tashi ta biya bukata to ana sa rai za a samu aihuwa ila mun fahimta shi ba a cewa wai tsuhuwa ne kaza ba wannan ba ne inda shi na iya biyan bukata ga iyalinsa ana iya samu aihuwa to su ita tana ganin yanzu su sun kai wannan shekaru ita ta kai wannan shekaru rashin haida ko ba haka ba shi ma mishin ta ma babu ruwa ne da ko kuma zama ce su aihu cikin wannan halin da suke kai inna hadha la shay'un ajib wannan abu ne mai ban mamaki to sai sun ce mata قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد to kakin mu fassar wannan aya kun ga jiya mun koro bayani na abin da ya shahi zuwan su annabi ibrahim hijirar da sun kayo ha lokacin da an kaba annabi lutu manzanci allah ya tura shi ƙasa ta sadum da kuma iri yadda annabi ibrahim yake yawon karantar da tauhidi gari-gari tunga-tunga yana yawo ko'ina allah ya ƙaddar zuwansu ƙasan misira wajen fir'aunu wancan lokaci yadda bayan da ya gabata to abinda samun ka koro wannan bayanai saboda shakka ga waɗanda suke ganin tsakanin annabi ismail da annabi ishaqa wane ne awwa kuma shin ma'aifiyarsa guda ko kuma kowane da ma'aifiyarsa to kaga wannan amsa shi ne kamar da muka koro bayani jiya sai mu ce za mu ƙarasa shi saboda wanda ke bibiye da abin don su shi ƙarashin bayani ƙarashin bayani shine annabi ismail shi ne wa na annabi ishaqa shi wannan annabi ishaqa kun ga zuwa ake mai bushara cewa zai mi zai same shi bayan kuma mi bayi ya tsuha amma shi annabi abin da isma'il ai mun gani shi ya kama mai gidan ɗakin kaba tu yana da sarwar ƙarhin shi mun fahimta tu yana da sarwar ƙarhi ne kuma shi ne ya jawo Allah bayyana muna hukumce-hukumce na aikin haishi ta wajen shifa shaidan da yadda ake yanka hadaya duk sanadiyar wannan ne ta sanadiyar kissa annabi ibrahima da ɗanin ismail da allah ya ce abin nan sai mai bushara bai gulamin halim da ɗa mai juriya to ai shi ne ɗan nasa lokacin da ya nemi shi yanka shi kuma ɗan ya amince baban shi zai yanka shi baban shi ya amince zai yanka ɗansa domin dukkanin sun bi umarni ne na allah ha Allah ya fanshe dan da abin yanka mai girma wanda kaga wannan shi ma duka bayanin ne abin da ya kumshi hadaya da kuma abin da ya kumshi layya a rashe wannan ne ake zakulo hukunce hukuncenta to kun ga ashe wannan lokaci babu annabi ishaqa kuma ma'aifiyar annabi ishaqa ita ce sara wannan saratu wanda muke cewa saratu shi ko annabi isma'il ma'aifiya ta ita ce wannan hajaru kamar da muka yi bayani jiya to kun gashe ma'aifiyarsu kowa ma'aifiya ta daban kuma annabi ismail shi ne awwa annabi ishaqa wannan kiyayya ce ta yahudu kiyayya ce ta yahudu suke cewa annabi ishaqa shi ne wa kuma suna gani kamar yayi annabi Isma'ila wanda tare da cewa wannan duka annaba da manzannin Allah Allah ya sayya su mutane masu daraja sai dai Allah yana fifita sasai wa shashi yanzu an ka ɗauko kissa ma ta shi annabi Isma'ila da wannan dan uwa ne ane ne annabi Ishaqa ai sai kaga shi annabi Isma'ila ma Allah matsayi biye bashi domin ya ce wa kana rasulan nabiyya da ya ce wa zubur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan kaga rasulan nabiyya amma da an zo da wajen annabi sahaka sai ce wa kana nabiya har sai Allah sifata shi cewa shi annabi ne na Allah shi annabi sahaka annabi ne na Allah amma annabi Isma'il Allah ya ce rasulan nabiya kaga matsaya bi gare shi kuma shi annabi Isma'ila ta gare shi ne an ka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kamar da muka bayani jiya wannan kabila da ta yi makwabtaka da ma'aifiya ta yi sun ka tarar da ma'aifiya ta ita ɗai daga ita sai wannan jinjirin ɗanta kuma ga ruwa tare da su sun ka nemi suna son ta ba su dama su zamna tare da ita su zama makwabtanta ita ce su ne ƙabila na jirho to kuma da ya taso ci wannan ƙabila ya aure shi annabi ismail kaga su wannan ƙabilolin da sun zamna nan su ne larabu amma shi annabi ismail kaga ba balarabe ba ne amma saboda su yi gwagwarmaya a yi gogayya tare da larabu hayyazan sun kware ma larabci hamma suna iya zozawa bangaren abin da shahi larabci da wanda suke larabu har sun zan gwannai kwararre to hayyazan duk wanda su za su tasowa ta ƙasa ne ta zuriya ta kaga larabu ne su asalin larabu ne abin da yare ne wasu sun taso abin da yare na larabci to har an samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ashe shi yasa kuma har wa annabi ibrahima ake kira shi abul anbiya baba annabawa saboda ta kowane bangare shi uba ne ga annabawa yanzu gashi ɗaya biyu duka annabawa ne in ka ɗauko annabi ishaqa wannan wanda aka mai bushara da kuma annabi isma'ila da Allah ya bashi to kuma shi wannan annabi ishaqa zamu gani da shi da ɗan shi annabi yaqubu wanda aka ce wa min wara ishaqa yaqubu sune maluma ke kira shajarata al-anbiya ma'ana sune itace bi na manzanci mana gare su ne manzanci ya rassa mun san rassa ko gare su na an samu rassa na manzanci saboda duk wasu banu isra'ila da gare su na daga gare su ne yalla mun fahimta duk su annabi musa da sarwan manzanni gaba da su annabi dawud dukkanin su sai ga kabila ce ta su duka daga cikin su ne su annabi musa duka kabila ce ta su to in ka ko bangaren larabu shi ko ga shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa an ka ko tarihi sai ga da annabi nuhu alaihi salam da annabi ibrahim alaihi salam su ne masu zuriya su ne wanda Allah ke misali shike bayani cewa masu zuriya lokacin annabi nuhu alaihi salam hakka ke annabi ibrahim ya zaka duk wata zuriya da zaka gani ana kiranta zuriya ta annabi nuhu alaihi salam amma kuma tun da annabi ibrahim ya zo shi ko duk wata zuriya da zaka gani yan ta zan zuriya ta shi yalla mun fahimta shi yasa Allah ke bayanin wa fi zurriyatihi ma kaga su bin kenan su bin tsakanin abin nan annabi Ibrahim da annabi abin nan Nuhu alaihi salam to shi da tana cikin wannan mamaki qalu sai malaiku sun ce mata ata'ajabina min amrillah yanzu shin zaki mamaki a cikin al'amarin Allah na cewa zaki samu da tare da cewa kin tsuha tare da cewa mijinki shi ma ya mayyanta Allah ya ce wannan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahama Allah ce da kuma albarka Allah alaikum warta tabbata akan ku sai Allah ya ce mi ahlal baiti ya ku iyalin gida annabi Ibrahim da Allah ku fahimci wannan aya da ire-ire wannan ayoyi sai ku ga jahilci ɗin shi'a suna cewa sun san Qur'ani ba jahilai kamar su ta yanda suke kora mata annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin ahlul baitihi suna cewa mata annai babu cikin ahlubaiti da Allah in ba sa matan mutum ba cikin ahlubaiti dole sa matan mutum dole sa cikin ahlubaiti shi yana mun fahimta iyalin gidan shi ne yanzu ya matan mutum zaka kore su cewa iyalin gidan shi bane to wa za a shawo zai iyalin gidan shi in ka ce diya ne to diya ne to wasu wa a su mata ne kenan ba su da su ba a wannan rashin hankali ne ko ba ba to ga qur'ani ya karantar da mata annabi ibrahim Allah ya ce ahlul baiti ya ku iyalin wannan gida da ita ne ake hawa sai an gabata jami'i saboda darajantar da qur'ani addini yana darajantar da mace an ce ahla bait ya ku iyalu wannan gidan ibrahim kenan wannan rahama Allah ce da albarka warta tabbata gare ku ya ku iyalin gidan to ashe matan mutum iyalin sa ce ko haka ba to shine Allah ce innahu hamidun lalle Allah ya cancanci ayi godiya gare shi majidu kuma mai girma ne duka wannan sun tabbata da Allah da girma da godiya duk abin nan siffa ubangiji ce kuma ahalinsa ne shi ya dace da wannan shi ya dace a jinjina mai ayi godiya gare shi kuma a girma shi na'am
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب to abin mamaki kun ga cewa Allah ya karanta da mu annabi Ibrahim lokacin da ya kawo abincin nan ga bakin ya shiga tsoro ko ba gaba ya razana har ya kyamaci wannan al'amarin nasu na ba sun kawo ci abinci to he daga ba sun karanta da shi su manzanni ne na na ubangijinsa to yanzu ya gano wanda yake magana da su ashe mala'ikun Allah ne to shine Allah ya ce falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u lokacin da tsoro ya gushe ga annabi ibrahim yana yanzu ya komo cikin hayyacinsa ya san da wannan da yake magana da su mala'iku ne na ubangiji Allah ya ce wa ja'atuhul bushra kuma ga bushara ta zo mai na cewa zai samu da duka wannan ya gabata sun tabbatar da ba makawa haka ne ba makawa za a samu karuwar tunda Allah ya ce kuma haka ne Allah ya ce sai ga su abin nan sai ga Annabi Ibrahim yujadiluna yujadiluna yana jayayya da mu ma'ana yana jayayya da mala'ikun kenan fi qaumi lut cikin sha'anin mutanen annabi lut to zamu ga jahiyya da annabi ibrahim yake yi ba wai irin jahiyya ba ta gardama da sarrasu um kamar shi yana ganin tunda aikata laihi da suke yi ina ma a jinkirta musu yayu Allah ya shirar da su yayi su yara yalla ba fahimta ya sun ce mai a aishi al'amarin Allah ne Allah ne ya turo mu kuma za a azabtar da su to ya ce da su to yanzu kuma labari da a ce cikin wannan garin da a ce cikin garin da za ku zuwa garin inda annabi lutsa yake da a ce akwai mutum hamsin cikin garin shi kenan sai ku halakar da su sun ce wa ba za mu halakar da su ya ce to iya akwai mutum arba'in cikin musulmi halakar da su za ku yi sun ce wa don haka ne ta yi wa ƙasa ƙasa da su sai da ce to yanzu in mutum guda akwai cikin wa in akwai mutum guda musulmi wa sun ce ba za mu halakar da shi ba sai ce to ai na fi halutsa kun mance a ko annabi lutsa to sai Allah ya kire wannan tattamna su Allah ya kire wannan jayayya yadda mun fahimta to shi ne Allah ya sai ga annabi Ibrahim yujadiluna fi qaumi lutin yana jayayya da mana yana jayayya da mala'iku cikin abin nan mutanen annabi lut alayhi salam kaga har ya samu sake wanzu hirarsa ake ta yi ka diba daraja abin nan mansanin ubangiji gashi wa mala'iku ne ke da su mala'iku ne ya san su ne ya san wannan mala'ika jibril ne ya san wannan israfil ne ya san wannan mika'il ne su ne kuma yamayin mala'iku wanda kowane yana da matsayi ga Allah kowane babban ma'aikaci ne da aikin shi eh ga shi shi ta hirar su da Allah wace daraja ta take da wannan har yana jayar su a haka ya kamata Allahu akbar to dan biya na Ibrahima yake son a zankirta musu yake son kar a halakar da su yake son a bari a ganin in suna tuba sai Allah ya ce inna Ibrahim saboda shi annabi Ibrahim la halimu mutune mai juriya akwai juriya da tare shi awahun kuma mutum ne mai tawado wasu ce awahun mana zuciya ta akwai abin nan tausayi cikin zuciyarsa yana da tausayi kwarai cikin zuciyarsa munibin kuma yana mai da al'amarin shi ga Allah kaga Allah ya yabe shi to wannan siffar da Allah ya ba shi yasa har yana ganin bai kamata a ce halaka da su ba kai tsaye a dan takanta a gani ko ko yana ganin kamar yanzu halaka da su za a yi kar ya zana a shahi wanda su ma musulmi ne cikin su to sai sun karantar da shi mai sun ce ya Ibrahim يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
to kaga wurare daban-daban sun karatar da shi na hannu alam bi man fihi fihin na ko mu muhin kowa san wanda ke cikin kasar na nunajjiyan na huwa ahlahu kenan da shi da iyalin sanar sun kai imani da za mu kiratar da su na hannu alamu bi mun fiha duk wanda ke cikin ƙasar mun yi kowa sai ne su mun san su ibrahim karka damu ludu da kake cewa ladunajjiyan na za mu kiratar da shi wa ahlahu ma'ana iyalin sa duk wanda sun kai imani da shi don an ce ahlahu duk wanda sun kai imani sun ka bi shi su ma za mu kiratar da su karka damu to na amma sai sun ce ya ibrahim arid an haza ka kawar da kai daga wannan zance kawai ka bar wannan ma zance na zance a jinkirta musu ko kuma a bar su ko kuma in sun ce ba haka bane innahu qarja amru rabbika al'amarin ubangijinka ya riga ya zo ne ita ko azaba har idan Allah ya turo ta to kun ba a yi tunkure ta yalla mun fahimta da azaba ta zo to kuma shikenan an kare malahu min dafi'u kenan ba ga wani mai tunkure ta inda Allah ya turo ta nan ku sai ta isa can to shine Allah yake abin nan suke karanta da shi cewa innahum atihum innahum atihum azabun ai azaba ta rige ta zo musu ne ghairu mardud ba za a mai da ita ba ba za a yi mai da ita ba kidan eh hangudi kawai kamar wannan zance to kamar za mu gansu gatan sun tafi zuwa ga annabi ludu
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب to annabi ludu alaihi salam yana cikin wannan halin da mun kai bayanin cewa mutanensa luwadi suke yi da kuma sauran ayyukan da za mu gani a wasu ayoyi suke bayyana muna amma babban laihin da sun ka shahara a kai shi ne luwatsi wanda har yake karantar da su ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin ba wata halitta wata riga yi akan wannan ta'asa ma'ana duk lalacewar dabba ba wata dabba da ta riga yi su akan wannan ba wata dabba da ake samu take zakkewa namiji dan uwanta kamar su mutanen annabi lutu su ne farkon halitta da an samu da wannan su ne wanda sun ka kirkida wannan suna ta halaka ga al'umma na namiji ya biya bukata ga namiji kuma an samu su ma mata suke biyan bukata abin nan ga mata yan uwansu to kuma kuriba halitta bayan wanga bannar tasu halitta wadda ya koyi da irin su su ne alade yanzu ka diba halitta ta alade shi yasa alade daga cikin halittu yake cikin yake abin nan kaskantatta halitta to kuma na daga cikin yanzu idan ka ɗauko rayuwar da ake yanzu su masu cin alade sai kuma an ka jarabe su da irin wannan ɗabi'a ta alade shi yasa kuke ganin masu son auren jinsi masu son namiji bai bukata ga namiji sai ga duk ganin su masu cin alade ne wanda ɗabi'an su cin alade ne sai an ka jarabe su da hankali irin na alade wallahi irin tafsirin nan irin bayanin gana mutanen annabi ludu cikin tafsirin mata muna yi akwai ɗaya daga cikin yan uwa wanda wallahi ƙasar london yake da mun ka irin bayanin ga na cewa yanzu gashi na an buɗe kofofi an buɗe tashoshi daban-daban wanda ake irin waɗanga abubuwa na fitsara na gashi na saksi yawaita irin na maza tsakaninsu da maza ko na mata tsakaninsu da mata ko na yare yan shekaru kaza gashi na ana ta watsuwa cikin duniya domin halakar da al'umma wannan kuma ba komai bane yasa suke yin haka domin su kawar da mutane daga addinin Allah su kawar da mutane daga tarbiyya wadda musulunci ya tarbiyyantar da su su jefa musu lalakun aƙido da abin da aƙidinsu to sai yana karantar da cewa wallahi malam ina ku ba ku ga komi ba sun ce su ta yankin da suke wallahi yanda ka san idan an ga wani sabon albon ana tallatai in ma ƙarshen ta wani mai sai da abin da ya shahi kasakin ne ne na filmkin ne kaga yana kawo hotuna aiko dan saboda a san da sabon filin ya hito gashi na to yace wallahi haka in an kawo sabon film na saksi tallata ne ake yi sai ga ana yawo da kalandarekin nai sai ga mutum ya zo da wasu bakin shago ai wanga sabon kalandare wanga sabon abin nan marso ne sabon film ne na yan shekara kaza sabo ka ai ga ana yaso su ma ake yi su abin ba komai ne gare su ba yana ka san film kin ne nan gare mu ai fitan film kin ne wasu na gan ba komai bane ko tare cewa aibi ne da zan sana'a kan matsayin ka na musulmi sana'a da kake neman ci abinci da ita shine filimkin ne sai ka shiga cikin wanda aya qur'an ta zarga wa minan nasu man yashtari na hawal hadith yudilla nasu bi ghairi ilmin ko kamar yadda Allah ya ce to ai yanzu kaga irin wannan masana'a ba bai kamata da mutanen kirki ba to su saksi irin wannan sana'o'i gare su ba koyi bane yana kaga mutanen mu suna mu'amala da kaskin ne wannan na filimkin ne ana talla ko ka zo a tura ma ka bada kuɗi a tura ma to su gogoro suke yi da inda wani sabon alba ya hito to watsa shi ake dai ko a ta tallata fotunansa ya ce ai halaka ta kai halaka ina ku ba komi ba su ga rashin wayewa ne ma kai baka mai da hankali da irin wannan sai a ɗauki ka baka waye ba to kai ka san dai wannan dabbanci dai akwai dabbanci da ya wuce nan dabbanci ne gashi nan dabbanci wani miji bai bukatar name shi to wannan su ne al'umma hurkuna sun ka tallatar da wannan fitsara to shi ne yanzu annabi ruku alaihi salam yana cikin wannan hali yana ta jan hankalin su yana ta tsoratar da su azaba Allah sun kasa su azuto to annabi lutu an ce idan ka dabi isa tarihinsa har yana kyama a ce wasu baki sun zo mishi kamar da irin ka san duk ɗabi'a ce duk al'ada ce ta shugaba to balantana a ce manzo na Allah mutane suna yau hijira daga wurare daban-daban ko ba haka ba domin su karbi addini kaga manzo ko mutunan mutane ne mutane ta kowane na za su zo mishi to yanzu kuma gashi Allah ya jarabi wannan mala'iku za su zo wurin sa kuma za su zo da siffa ta matasa kuma da siffa mai kyau wani shawa duk wani gani zaka kaunace su zaka san da Allah ya halitta akwai kyau akwai kyau gare su kuma za su zo annabi lutu kuma za su tarar da shi cikin wannan halin za su tarar da shi za su tarar da al'umma sai akan wannan halin na biyan bukata wa juna to shine Allah ke karantar da mu Allah ya ce walamma ja'at rusulana lutan ka karanta ko Allah ya ce walamma ja'at rusulana lutan lokacin da manzannin mu sun ga zo mu annabi lutu yana ganin su Allah ya ce sai abihim sai huskar shi ta canza yana ganin su sai shiga halin damuwa huska ta canza ai kuna gane misali da mutum an ga ya shiga damuwa huska tana bayyana ko to sai huska ta canza bayan huska Allah ce wa baqa bihim zar'an sai ya samu kuncin a cikin zuciya ta ya samu kunci matuƙa dangane da zawarsu kun sa akwai damuwar da tana tsayawa ne ga huska kawai ba shiga zuciya to wata damuwa kuma idan ka ga damuwa cikin zuciya ne take ta yi tasiri cikin zuciya to huska tana iya bayyana ta kai karshen ta wahayi kai inda baki zai furtawa saboda maci da kuke gani malam maci dan shi ne idan mutum ya bar damuwa cikin zuciya ta yi duk yanda wata da sai ya furta ta idan ka bar damuwa cikin zuciyarka baka iya hade ta baka iya hankurin ta in ta ke damuwa zai yi ka dan sabbatu a ce wallahi mata ya gaske ya gaske ne zo ko a gano abin da ke cikin zuciyarka to yanzu ga annabi nudu ya shiga wannan damuwa annabi nudu ga huska sai abin yau huska ta canza wa ba ka bihim zar'an kuma abin nan kunci yayi wa cikin zuciyarsa kai Allah ya sai da ya hurta ma wa qala ta haza yawmun asib kai wannan ini ne na sharri kai wannan ini akwai sharri cikin sa wannan ini ne mai tsana mai matsanancin sharri kage nan damuwan ma ba tsaya da huska ba ba tsaya da zuciya har gashi ya bayyana ta har gashi ya bayyana cewa kai wannan ini ne na sharri kenan ya riga yayi waki ne bai ya ce musu su koma bai ya ce musu kaza bai ya faɗa musu kuma ya zuga musibar a dame da shi dole zai tayar da su matsayinsu na baƙi ya yi baƙi haka dai ya yi ƙarfin kai irin na annabawa domin da su isar da aikin Allah ya zo da su zuwa ga mutanensa ma'ana zuwa ga inda yake masabki ne to Allah ya ce yana zuwa wa waja'ahu وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
to idan ka dibi sashi daga cikin maluman tafsiri sun ce matarsa inda mun ga bayani na annabi nuhu alaihi salam matarsa kamar yadda sauran maluman tafsiri sun ce sunanta wa'ila da kuma dan shi kan'an Allah bai kaddare su da musulunta ba yadda mun ga Allah ya halakar da su to an ce ita ma wannan matar tasa haka ne ita ma ba ta yi imani ba da annabi lutu alaihi salam kamar yadda Allah ya buga misalin su cikin aya guda wanda abin nan daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutu ko ba haka ba kaga Allah ya buga misali da wannan sun ka kahirta mata annabi nuhu da mata annabi lutu kaga Allah ya nuna kahirrai ne to yanzu ita wannan matar tata matar abin nan matar tasa an ce ita zo ta hada ma mutanen ta ce lutu ya yi baƙi ya yi baƙi ya yi baƙi kwada musu siffofin wannan mutanen da ya bakin da ya yi aka za to shi yasa nan malama sun ce ai shi yasa sai Allah ya siffanta irin zuwan da son kai na kamar a zo ya baka labari mai ban yanzu misali da Allah a ce wani dan uwanka ya yi tahiya wata ƙasa shekara da shekaru ku kuna son ku gane kamar ni ko mutum ne mai ƙariyo ba ƙaho ba ne kun san iya zaka da lahiya launa kuki sai a ce ai ga ya zaka ana baka labari da Allah ya zaka yi ai ga rugo na ke da gudu ko da zaman nabiya ce ta mutane in sun ji labari mai ban mamaki irin taho da suke yi kaga daga gaban suke suke zawwa to shi sa zo an zo aka musu wannan labari sai Allah ya ce waja'ahu qaumuhu sai mutanen sun ka zo mai sun ka zo zuwa gare shi Allah ya ce yuhra'una ilayhi kaga suna masu gaugawa zuwa ga annabi Lutu alaihi salam suna masu gaugawa Allah ya ce wa min qabla wa min qablu gabanin wannan iri gabanin wannan lokacin da yayi wannan bakin Allah ya ce kanu ya amalu na sayyi'at sun kasance suna aikata mummuna aiki kenan gabanin ma wanda ini da bakin sun da zaka wuri ne daman dabi'a su kenan suna aikata lala aiki sun da zaka an ce sun kai cincirun do bakin gidansa ai za mu ga cikin suratu abin nan kamar har gambu ma an ce gambun gidan ma an liƙe gambun suna ƙarƙar su tura gambun sai na ahira annabi lutu bayan za mu gani mala'ika jibril ya karanta da su su manzannin ubangiji ne ya ce bari ina zuwa buɗe min gambun ya buɗe gambun an ce ya zo ya buga fuffuke ne gare su duk sun zama kahi kamar da Allah ya ce fatamasna ayunihum wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna ayunihim fadhuqu azabi wa nuzur tunna sun kawar dan azaba to shi na Allah ce yuhuruna wa suna gauga zuwa gare shi gabanin wannan lokacin gabanin shi wannan bakin Allah ce sun kasance suna aikata mummuna aiki to abin damuwa ta kai damuwa suna son ta kowane halin dai sai sun shigo zuwa ga wannan bakin nasa kala sai ce ya komi ya ko mutane na haula'i banati wadance ne ya diyana ne sai yana misalta yana yana musu nuni zuwa ga diya mata yace haula'i banati wadancan diyana ne hunna abu lakum su su ne mafi tsarki gare ku ku ku aure mata kuma maluma sun ce kun ga wannan shige ganatar da mu ashe wannan lokaci ba a haramta kahiri shi aure musulma ba yalla mun fahimta tunda tunda dangana wannan ga yace haula ibanati diyana ne kina alama su na kware ne suna cikin mutane kirki da yace kuma abu lakum mana su abin nan hunna abu lakum su ne sun kai tsarki gare ku ku aura kaga ba ana musu auren su ba kenan sun ce shari'a ba ta hana aure ba kai sun ce ai har zawa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ai harko harko na ba hana kahiri ya aure musulma ba tunda daya annabi biyu duk wanda aurar su ba musulmi bane sai daga baya Allah ya ce wala tumsiku bi ismil kawafir daga in ma hakka kahira ma sai ka aura sai daga baya Allah ya hana wannan to sai yana kantar da su cewa wannan dayana ne to kuma an ka ce bance haka ma su manzanni dukkanin manzon da Allah ya turo zuwa ga al'umma shi manzon nan tamkar uba yake gare su kamar yadda Allah ya siffanta annabi da mata annabi Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim Allah ya ce bi wa azwajuhu ummahatuhum kaga sai Allah siffanta mata annabi tamkar iyaye duk wasu masu imani ne shi yasa ake kira su ummahatul mu'minin uwayen mummunai to ana siffanta kowane annabi da cewa uba yake ga al'umman da ya zo musu ta ɓangarori guda biyu ɓangara a shafaƙa ta yadda yake tausaya musu tamkan ma'aifi da ɗiyansa haka kowane annabi yake bi yake tausaya ma al'ummarsa a banabi kuma ɓangaren tarbiyya yadda yake tarbiyyantar da su yadda ka san ma'aifi yana kula da tarbiyya ta ɗiyansa to haka kowane annabi yake tausayin al'ummatai kuma yake tarbiyyantar da su shi yasa ake dangana kowane annabi cewa uba yake ga al'umman da ya zo musu to haka shi ma nan gashi Allah ya dangana annabi lut yana kantar da su cewa wannan diyan shi ne kuma su ne sun kai tsarki gare ku sai ku aura yace fattaqullaha ku tsoron Allah wala tukhuzuni fi dhaifi kar ku wala kar ku tozartar da ni kar ku kumetar da ni cikin baki nayi baki sun ga girma na sun ga matsayina kuma ku tozarta ni gaban su bai kamata ba yana ta shan hankalin su yana ta musu nasiha kamar irin abin kayi baki ka bar su cikin gida ka zaka na da lashin su wani bai kamata kuyi kaza bai kamata kaza kar ku kumeta da ni kar ku bani kumiya eh yace yanzu alaysa minkum rajulun rashid a rasa cikin ku dai wani shari'i wanda zai hana muku wannan aiki yanzu abin ya kai inda ya kai to ba haushe ce ba rawa ba tumami ko ga ma yanda sun kace mishi
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
to kaga yanzu duk wannan jan kunne da yake musu yana ta tsoratar da su yana ta musu nasiha ai kaga wannan nasiha ce ne idan dai da su kuma ya tashi su yi hankuri ko ba ka ba su yi hankuri da wannan abin da suke yi kar su sai ya shi kuma ya cikin mutane ƙalu sun ce mai laƙad alimta kake ce mana wayan mu ta yi mu aure ɗaya mata laƙad alimta ai kai ka san ka sani malana fi banataka min haƙƙin ba mu da wani ba mu da wata bukata da mata ka sani ka san ba mu da bukata da mata wa innaka la ta'lam ma nurid ka san duk abin da muke nufi ka san ba mata muke so ba ka sani kaji wai ya san ba mata suke so ba wai maza ne suke so wai har da hudi suke kamar wani abin kwarai ka san ba mu da bukata ga ɗiyanka mata ka ka sani ka san duk abin da muke so ka san mu maza ne muke da bukata shine wa innaka la ta'lamu ma nurid na'am
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد to wallahi dan adam da kuke gani lokacin da mutum ya fusata ya fusata to wallahi idan a ce ma yana da abin nan gare shi na matakin da zai doka ga hannun shi ne da yana dokan mataki ko da annabawa ne shi yasa annabi da kai ne ce ba wanda kai da Allah hakuri shi Allah ba wanda kai gare shi hakuri duk da ake siffata hakurin annabawa to hankurin su ba ga masu da hakurin Allah yalla mu fahimta Allah ne kawai yake da juriya amma annabi da kai ne ce inda gare ni na abin da kuke gaugawa la qudiyal amru bayni wa bainakum wallahi inda gare na fawa take na abin da kuke mizgili da an kare to ashe duk yanda annabi yake ana samu iya fusata yana iya dauka in yana iya dauka mataki yana iya dauka to shine yanzu damuwa ta kai damuwa maimakon abin su ji tsoron Allah su bari kawai ƙara mahirge cewa kawai suke yi da bugun gambo an kace da kowace kowace ba abin da ba su yi su dai suna son dole dai sun kai da wadancan baki dole a hiddo musu su la haula wala quwwata illa billah da shi ne kala sai annabi nuhu abinda lutu alaihi salam ya ce lau an na libikun kuwa wallah da a ce ina da ƙari a kanku ma'ana ina iya yin azabtar da ku kai tsaye da an gama abu nabi au awi ila rukunin shadid ko ko ina iya karkata zuwa ga rukunin shadid zuwa ga tawaga mai ƙarfi wadda za ta tallafa min da na isa zuwa gare ta to kun ga nan sai saboda fusatar da yayi har gashe ce ina ma da yana da wani rukuni mana inda zai karkata wajen wani mai ƙarfi wanda zai kama doki to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu akhi lutan laqad kana ya'wi ila rukunin rashid annabi lutan Allah shi mai rahama ya ce ya ce ya manta ai yana da tawaga mai ƙarfi da zai karkata shi da adda Allah shi da adda Allah ka gani ko kaga to kamar ke ne ke dibi wannan kamar ya fusata ya fusata haifar da wannan magana ina ma yana da ƙarfi ina ma yana da inda zai karkata wajen tawaga da za ta kama mai su kare da dai wannan makiyan Allah kamar yadda ya faru ga annabi Yusuf lokacin da yake cikin abin nan gidan yari sai ya faɗa ga faƙal lallazi zanna annahu najin wadkurni inda rabbika fa ansahu shaytan zikra rabbih fa labisa fi sijni bid'a sinin lokacin da ya ba su wasara mahalki to ya lura da wancan tabbas zai fita daga gidan kwaso sai ya ce wadkurni inda rabbika ka tunatar da ni daga wajen shugabanka ka tunatar da cewa hau akwai ne an kawo ni allike ne a binciki abin da ya sa an ka kani gidan yaren din a gani sai abin nan Allah ce fa an sahu shaitan zikir rabbi wasu na mai da damiri ga annabi yusuf amma ba haka bane shi wanda dai an ka tura fa an sahu shaitan sai shaitan ya mantar da shi zikir rabbi ya tuna da ya tunatar da wance ne da yanzu da ya zo mamako ya tuna sai shaitan ya mantar da shi yammanta bai tunatar da shugaban shi cewa yusuf shi na can ba to sanadiyar wannan falabisa festijini bi za sinina sai ya shekara bakwai gidan kwasu maimakon ɗan lokaci ga a haikar sai da ya shekara bakwai mun bayan zuwa to kaga duka wannan ana samu wani lokaci manzanni su faɗi ga abin da suke nuna su faɗi kuma sai su yi wani waje wannan domin allah duk ya karantar da mu ne ɗan adam duk yadda shike in ba wanda allah ya kare ba ana iya samun ɗan adam allah yana iya sharabaita da wani abu na kasawa ko da kaɗan ne ku ta da cewa kaga manzanni Allah Allah ya tsarkake su daga aikata laifi daga aikata laifi amma duka dai a karantar da kai cikak kamala wannan Allah ne kawai Allah ne kuma kawai fa'alu lima yurid kuma hankuri Allah ne kawai adda hankuri kai makula yasa Allah ya ga wani lokaci ya baka misali cewa hatta idza ta'asa rusul ya an shiga wani hali wa zulzilu hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah kaga duk wannan ana karantar da mu Allah ne kawai yake da cika ta kowane bangare Allah ne kawai to shine yanzu ga annabi lutu alaihi salam ya faɗi wannan kalma na cewa au awi ila rukunin shadid to yanzu mala'ikun sun lura da annabi lutu lalle dai ya shiga wani hali na mati na me saboda idan mutum ya zo wurinka in kana cikin natsuwa kana cikin sukuni yana ganewa in kuma akwai abin da ɗauki hankalinka yana ganewa ai shi sa wani in ka zo- ya zo wurinka ya lura da alama kamar dai kana cikin wata- wasu hidima wasu ayyuka sai shi- kana kana son dai kai dubaru dai ka tsayar da aikin nan sai awa ne bari ma ina da wata dubu ina da wani aiki bari in komo dan dai ya baka mi lokaci ka yabe ka to kake ne in mutum ya zo wurinka yana iya ganewa cikin halin da kake to shi yasa su ma mala'ikun sun gano hankalin annabi lutu alaihi salam ya tashi shi yasa ma sai sun ce mishi قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك Allahu akbar فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
to wannan mala'ikun sun lura da annabi lutu alaihi salam hankalin shi ya tasa ya tashi kwarai نعم shi yasa qalu kai tsaye sai sun ka faɗa gare shi suka ce ya lutu ya kai lutu inna rusulu rabbika mu manzanni ubangijin ka ne mu mala'iku ne ba mutane bane da haka damu ka ta zo karshe insha Allah eh mu manzanni ubangijin ka ne in ka dibi yadda maluman tafsir sun ce annabi lutu ne mai wannan magana ya ce ni mai magana da kai abinda mala'ika jibril ne wannan ko mika'il ne wannan israfil ne amma in ka dibi tafsirin imam al-bagawi sun kawo wannan mutu uku wasu sun ce kuma su goma sha biyu mala'iku goma sha biyu wasu sun kawo sama ga haka ko ƙasa ga haka to amma mu dauki wannan ruwa wanda sun ce mutu uku abinda mala'iki uku ne da mika'il da israfil da mala'ika jibril yace mu manzanni ubangijin ka ne dan haka duk wannan abu da kaga suna yi ka sani ba za su kai gare ka ba lan yasilu ilayka ba za su kai zuwa gare ka ba duk wannan barazana ce hayaniya ce suke kabar su to ai lokacin nan ce ya ba ya nemi dama ya bude mai gambu tun yanzu a dai musu soman tabi eh ya ya shahi idanun su gaba dai ko da an jama sauran sun suke rezo kowane yana ta mummuka ido to shi annabi lokacin ya so kai tsaye wannan lokaci a halkar da su a isuwa ma kawai da haka sun ce ma fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layl ka yi tahiyar dare da wanda sun kai imani da kai wani yanki na dare ku yi tahiyar dare kawai amma ga sharaɗi wala yaltafit minkum ahadun in ga kama hayya ana ta kar wanda ya waiwayi eh kar wanda ya waiwayi kar wanda ya waiwayi ku dai kama hayya ku tai eh illa mar'atuka in banda matarka ita za ta yi waiwayi saboda kusan wanda bai da imani bai kiyaye doka duk inda aka ce an ka tsaye da doka sai ya tsallaka ta eh shi yasa su yace banda ita ita za ta wayoyo Mm. innahu musibuha zai same ta ma asabahu duk abin da ya- ya same su zai same ta yanda kaga ai musu azaba ita ma za- azaba za ta shaye ta to annabi lu shi shi san da yake a huta wurin ya sai hayya shi ne za a halkar da su ko ba hanzu bane sai dare yayi ya sun jama'a a inna mau'iduhum subuh alƙawalin da aka musu na azaba shine subahin lokacin subahin eh kaga shi san da shi ma a huta wurin to hadda haka dai annabi lu sai shi aka gani haba a subahin yanzu gashi muna dan kingiwar hakan goma ya sun ce mahaba alaysa subhi bi qarib alaysa subhi bi qarib subahin ba kusa bane babu wannan lokaci babu wani tsawon lokaci ko haka ba da shi na zo da subahin din da yawa
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya ce falamma ja amruna yayin da al'amuranmu ya zo na azabtar da su mana lokaci yayi na azabtar da su Allah ya ce ja'alna aliyaha safilaha sai mun ka saya aliyaha saman kasar saman garin nasu Allah ya ce mun saya safilaha ya kaza- ya kasance kasa mana an ka juya sama ta zan kasa kasa ta zan ta zan sama an ce malaika jibril ne ya sa fuke sai yanke bakin adadin garin su mana da kasa ana gallo um, wanda ya zamanin gallo ya sani in kana son ka cire ice to gallo haka ya galle bakin garin su kuma ya sa huke ne ta tallabo su da ƙasa kuma da an tallabo su da ƙasa an ce an kai sama da su wa ta ra'awul afalaq sai da sun ga yanki yanki sama wa ta ra'aw tasbih wa ta sami wa tasbih al malaika an ce sun sai sun ji malaiku na tasbihi sun maqallaba habib sai an ga juye da su jadiba malaiki guda Allah ya bashi wannan dama ya azabtar da su irin wannan azaba to kuma ba wai azaba wannan kawai a mai da sama ta zan ƙasa ƙasa ta zan sama shi wannan aljazawo ne min jinsil amal iri yanda suke yi na an kai musu ba luwa da kuke yi ba ka jacce dan uwanka to bari kai ma haka za bari a mai kaddan ma sama ta komo ƙasa a juye ku to kuma daga nan Allah ya ce wa ambarna alaihim hijara alaiha wa akon wa ambarna alaiha hijaratan sai kuma mun ka biyo musu da ruwan dor wasu Allah ya ce amma min sijjin na laka nan an siffanta ruwan duwar wasu amma kuma an ce na laka maluma sun ce saboda ita laka idan an ka gashe ta an ka gashe ta to tana yin karhin da ma hiyar da doci ta zan karkarkar yanzu take hiyar da doci doci yanzu in ka sai a cikin wuta ya sha wuta ya sha wuta to da laka da ta gasu in an yi wajen a buga mutum ne ta haidu ci bala'i shi sai Allah siffanta ta da abin nan ruwan ruwan rutsu amma na laka Allah ya ce kon manduri an ce manduri kamar ce mutatabi'a kamar NN wasu bayan wasu wasu bayan wasu Allah ce kuma wannan ruwan dodo su Allah ce musawwama da alamomin su kowane duji da sunan wanda zai kashi kowane duji da sunan kaharin zai kashi shine musawwama da alamomin su ma'ana kowane duji ya san inda zai shi yana da alama wanda zai kashewa Allah ya ce wannan inda rabbika wannan daga ubangijinka ne to sai Allah ji yana magana da su mutanen Makka wanda hayya suke nan suna ta kai kawo yamuruna alaiha musbihina ko wa billahi afala ta'qilun suna kai kawo ta yankin kasar Sham yankin abin nan kai kawo da suke da kasuwanci to sai Allah ya ce su mutanen ka da suke izgiri Allah ya ce wa mahimin zalimin bi ba'id ai wannan garin nasu wannan Sadum inda aka halakar da mutanen Lutu ai ba ta da ba ta da nisa da mutanen ka kai annabi suna biyawa hayyatin suna ganin wuri yanda yake yalla mun fahimta ma'ana ta farko kenan kuma ma'ana ta bi irin wannan azaba ba ta da nisa ga azzalumai dole sun ce zalunci za su yi wannan ba ta da nisa to kaga wannan kuma shine wasu kamakon masu luwadi ya samu malama suke gani daga cikin azabar da ayyan masu luwadi irin wannan azaba ce da an kai mutanen annabi Lutu a zo bisa soron da ya kone soro tsawo a jeho shi kuma a biyo shi da ruwan duwar wasu saboda hadarin luwatsi amma karibin zan da mutanen wasu suke mai da luwatsi a biyi da wannan sakarci ta yanzu in ba da damban- dabbanci ba mina na adda shawa mina na adda burgewa da biyan bukatar na mai shi in ba don fuskar shedan ba wai wani kawai shi gudan shi kuɗi dole sai ya bi wannan hayya ta musiba Allah ka kare mu na'am
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
to wannan shine matashi karatun dare insha Allah wannan ayar da malai karanto domin kisa ta annabi lutu da mutanen su ta gabata yanzu kuma sai kisa ta gaba kisa ta annabi shu'aibu alaihi salam Allah ya tura shi zuwa kasan madayana da kuma abinda zamu gani shi ma abinda ya faru tsakanin su da mutanen sa insha Allah da dare sai mu dora abinda muka karanta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ɗebe cikin zuciyoyin bayunsa ya Allah bayunka muke Allah ka san bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhairi don musulmi da cikin halin kakanika Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmi da sun karga mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai saro Allah ya kyauta mu kuma mu Allah ka zama da mu lafiya cikin wannan kasar tamu da sauran kasashe na musulmi gaba daya ya Allah duk masu nufata wannan kasa da shari da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirya da su in ba shirwa Allah ka hada sharri su gare su ya Allah Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka tsare mu da tsaronka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kenan tafsiri na marece gobe za a liƙe na marece kenan gobe da shine ini na ƙarshe na tafsiri